الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 ga watan Rajab shekara ta 1440 hijira ta manzon tsira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yayi daidai da 28 ga watan uku shekara ta 2019 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin riyadu salihin wallafar bijimin malami a sheik abu zakariya muhiddin yahya bin sharaf annawawi Allah ji kansa da rama a waccan sati da ya gabata mun tsaya ne a babu sana'in nasi alal mayyiti a cikin kitabu iyadatul marid babin da yake bayani game da yaban da mutane suke yi bayan mamaci ya rasu hukuncin wannan yabo da suke da kuma tasirinsa ga shi mamacin da ya riga ya rasu babin yana kunshi ne da hadisai guda biyu mun kata daya lokaci ya riga ya ƙure ko maka dakata yanzu za mu karanta ɗayan insha Allah ta'ala wa an abil aswad qala قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانا حديثي أنكر قوشة دقاء أبي الأسود يتي قدمت المدينة ناجي قرم مدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سينزونا a wajen sayyidina Umar dan Khattabi yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi famarrat bihim janazatu sai wata gawa ta wuce aka wuce da ita ta inda suke zaune fa usniya alaiha ala sahibiha khairan sai aka yabo na alkhairi game da wannan gawa fa qala umaru sai sayyidina Umar yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce wajabat ta wajaba sun mamurra bi ukura sannan sai aka ƙara wucewa da wata gawar fa'ufniya ala sahibiha khairan ita ma ta biyun aka ƙara yabo yabo na alkhairi a kanta faƙala umaru sayyidina umar ɗan khattabi yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ƙara cewa wajabat ita ma dai wannan ta biyun ta wajaba ثم مر بالثالثة sannan aka wuce da gawa ta uku fa usmiya ala sahibiha sharran sai waɗanda suke tare da shi suka yi yabo amma yabo na sharri akan wannan gawa ta uku da aka wuce da ita fa qala umar sai sayyidina umar dan khattab yarda Allah ya tabbata a gare shi yace wajabat ita ma dai ta wajaba qala abul aswad marawicin hadisin daga sayyidina umar yake cewa fa qultu sai na ce wa ma wajabat mecece ta wajaba ya amiral mu'minina ya kai sarkin muminai kala sai sai na umar ya bashi amsa ya ce kuntu kama kalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ai na faɗi kamar abinda manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce ayyuma muslimin dukkanin musulmin da shahida lahu arba'atun bi khairi aka samu adadin mutanen da sun kai guda hudu suka yi masa shaida da alkhairi adakhalahu Allahu aljannata to Allah madaukakin sarki zai sanya shi aljanna fa kulna sai muka ce da sayyidina Umar wa salafatu to mutum uku fa mutum hudu kace annabi ya ce idan mutum uku suka yi mai shaida ta alkhairi fa fa kulna qala wa salafatu sai sayyidina Umar ya ce har mutum uku ma fa kulna sai muka ƙara cewa wa fulani mutum biyu fa qala sai ce wannan magana ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma'ana sayyidina umar yake ba su labari cewa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su labari cewa duk mutumin da mutane hudu suka ba da shaida ta alkhairi a kansa to Allah zai shigar da shi aljanna a sakamakon shaidar waɗannan mutane sai sabai suka tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah idan mutum uku ne fa sai annabi ce ko da mutum uku ne sai suka ƙara tambaya ya rasulullah idan mutum biyu ne fa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe cewa fulani haka ma mutum biyu su ma idan sun ba da shaida a kansa Allah zai shigar da shi aljanna sun malam nas'alhu anil wahidi sannan kuma daga nan ba mu ƙara tambaye sa ba game da mutum ɗaya ba mu ce masa ya rasulullah idan mutum ɗaya ne ba idan mutum ɗaya ne ba shi ma shaida sa ta shigar da mutum aljanna to ba mu masa wannan tambayar ba mutum hudu ya faɗa muka tambayi uku muka tambayi biyu biyu ba mu amsa da cewa haka ne wannan hadisi rahul bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa wannan hadisi yan uwa kamar yadda muka gabatar satin da ya wuce mun karanta hadisin da yake a dan uwansa wanda yake kusan irinsa daya wanda shi ma an wuce da gawar ta gaban annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan aka wuce da ita ba ta gaban sayyidina umar ba sabai suka yabo na alkhairi akan gawar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wajabat aka arumcewa da wata aka mata yabo amma yabo na sharri annabi ya ce mai wajabat sayyidina umar ya tambayi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah ka ce wajabat akan wancan wannan ma ka ce wajabat akan shi da wajabat ta farko da wajabat ta biyu take nufi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce shi na farko an wuce da shi kun yi yabo yabo na alkhairi akan sa saboda ka sai aljanna ta wajaba a gare shi shi kuma na biyu an wuce da shi kun yi yabo yabo na shari a kansa saboda haka sai wuta ta tabbata a gare shi sai annabi ya ce ku mutane antum shuhada'ullahi alal ardi ku kure shaidun Allah madaukakin sarki akan kasa kamar da a cikin turawa kuma yace al mala'ikatu shuhada'ullahi fis sama'i mala'iku su ne shaidun Allah madaukakin sarki a sama mu kuma mutane mu ne shaidun Allah madaukakin sarki akan kasa wanda wancan sati muka yi bayani akan cewa a idan aka ce shaida to ana buƙatar ta kunshi wasu abubuwa guda biyu abu na farko shine ya kasance mutum mutumin kirki ne a addininsa ba a tumarsa addininsa yana ƙoƙarin kiyaye addininsa daidai gwargwado kuma ya san shi abu na biyu kuma ba a tumarsa a ɗabi'unsa mutumin kirki ne mai ɗabi'u nagartattu na gari to wannan shine ake karɓar shaidarsa a wajen mutane tunda a cikin hadisin kun ji annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace antum shuhada'ullahi alal ardi to malamai suka ce wannan shaidar ba wai ta takaita ne akan sabai su su kadai ba hatta mutanen da suka zo bayan sabai in dai sun cika wannan sharadin suka bada shaida akan mutum to ana masa tsammani insha Allah ta'ala shi ma ya rabauta da irin wannan abin da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa akan waɗancan mutane da aka wuce da su suka ce saboda akwai hadisin da annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ce duk mutumin da ya rasu aka samu mutum hudu daga cikin makotansa wanda suka san shi suka ba da kyakkyawar shaida a kansa to aljanna ta wajaba a gare shi wannan shi nuna cewa ashe ba sabai kadai abin ya shafa ba mu ma ya shafe mu sai dai kawai abinda malamai suka ce shine abu na farko shine ta kasance ta fito daga bakin mutane na gari na farko kenan abu na biyu shine ta kasance ta fito daga bakin mutanen da suke makusantan wanda suka san shi in aka sanci an aka ce makusanta ba ana nufin wa'yan uwansa na jini ko na jikinsa ba a'a makotansa wanda suke mu'amala da shi wanda suka san shi sosai su ake nufi ina fata an fahimta to wannan shine abin da hadisi yake nufi saboda haka koda ba lokacin sahabbai ba a yanzu wani mutum ya rasu baki ya haɗu wajen yabansa da tsarkake shi lokacin da yake rayuwarsa aka ba da shaidar mutumin kirki ne bawan Allah ne nagartacce yana kyautata mutane da sauransu to wannan shaidar za ta tabbata a gare shi insha Allah ta'ala ba dole sai lokacin sabon ba sai dai wani abu da a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo a cikin littafin sa akamul jina'i yace akwai wani abu da ake yi idan aka yi rasuwa lokacin da aka dauki mutum za a je a kai shi sai a tsaye da shi yan uwa da suka taru za su je su binne shi sai ɗaya daga cikin mutane juye ce to me kuke faɗa game da wani ku ba da shaida a kansa ina fata an fahimta a lokacin kun ga sa mutane za a isa ba da shaida ba wai mutum ne akan karan kansa ya ga dama ya ga cewa bari ba da shaida akan wani ba a'a tambaye su aka yi me kuke cewa game da wani wannan nan da ya rasu wanda yake kwanciyar da ya ɗauke shi a je abin da shi me kuke cewa game da shi to ka kai kuwa ga jama'a ga mutum a kwance ai ba ka faɗin munan magana a kansa to sai ka ba da shaida ta alkhairi a kansa wannan ba daidai bane abinda ake nufi shine kun ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zama suke tare da mutane aka wuce da gawa ba shi ya ce su ba da shaida akan ita gawar ba ba shi ya ce su yi magana akan ta ba su suka yi magana akan ta sannan shi kuma sai ya comment daga baya to shine abinda ake nufi amma a jiya a tambayi mutane wani ne kuke cewa a kansa wannan ba daidai bane ya saba koyarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma wannan shaidar ko da an ba da irin ta sau ba irin ta ake nufi za a samu rabauta daga abin da annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin wannan hadisi ba irin shaidar da ake nufi shaidar da mutane suka ga dama a raɗin kansu suka ba da ita game da mutum to insha Allah ta'ala sai an kyakkyawan zato zai shiga ƙarƙashin wannan hadisi ne albarka na annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi Allah ya sa mu dace babi na gaba babu fadli man mata lahu a fadli man mata lahu awladun sigar babin da zai bayani game da falalar wanda ƙananan yara suka rasu a suka bar shi babin da zai bayani game da falalar wanda ƙananan yaransa suka rasu mutum ne ya haifi ya ƙanana suka mutu to wannan mutuwar da ya'yansa suka yi suna ƙanana kafin suka shekarun balaga to akwai wata falala ta musamman da addinin musulunci yake banci shi da irinsa da ita insha Allah ta'ala shine zamu karanta a cikin wannan babi mai albarka da malam imam nau ya kulla hadisi na farko a cikin babu ya ce ana anas na radiyallahu anhu qala an karɓo daga sahabi anas dan malik yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace ma min muslimin babu wani musulmi ya mutu lahu salafatun wanda 'ya'yansa guda uku za su rasu su mutu lam yablughul hinsa wanda dukkaninsu ba su kai shekarun balaga ba ba su kai shekarun zama mutanen da za a fara rubuta musu lada ko alhaki ba illa adkhalahu Allahu aljannata face sai Allah madaukakin sarki ya sanya sha aljanna bi fadli rahmatihi iyyahu da falalar jin kansa a gare su falalar jin kan da shi mahaifin yake wa ƴaƴayen nasa da suka rasu wanda sun kai guda uku to ita Allah madaukakin sarki zai kalla ya bashi aljanna abin nufi a galibi yaro idan yana karami bai kai shekarun balaga ba za ku ga galibi an fi tausayinsa an fi jin kansa a lokacin za ka ga dukkan wani abu na al'uquq abin da ya shafi saba wa iyaye da sauransu yaro bai fara shi ba wannan shine galibi galibi duk abin da ya shafi saba wa iyaye da bijire musu da kimbin umarnin su yaro yakan fara su ne lokacin da ya girma ya fara kai shekarun balaga amma karamin yaro shekara uku hudu biyar shida goma ko abin da ya kama da haka galibi su waɗannan abubuwan ba to za ga galibi zuciyar iyaye ta fito sawa irin waɗannan ƙananan yara don wani galibi idan mutum idan yaro ya girma ya kai shekarun balaga ya fara ɗauko iyayensa magana musamman baro ne mai galibi irin wannan za ku ga rahamar da take zuciyar iyaye game da yaro takan ragu ko da ba tafi daga baɗe ba lokacin da yaro ya kai shekarun balaga ya fara jawo iyayensa magana aka fara bari-bari ya fara ɗauko musu abubuwan da ba shi kenan ba za ga wannan rahamar galibi ta fara fita daga cikin zuciyar iyayen me yasa saboda shekarun a girma sun fara raskarsa amma karamin yaro da bai san wannan ba za ga galibi akwai wannan tausayin a cikin a zuciyar iyayensa wannan ɗabi'a ce ma ta ɗan adam za ka ga don mutumin da yake mai rauni za ga an fi tausaya masa ba haka ba ne ka'ida wannan ɗabi'a ce da allah ya sanya a cikin zuciyar mutane za ga a gida an fi tausaya ɗan ƙaramin yaro za ga gida mutum goma ne to za ka ɗan ƙaramin na can ƙasa za ga shi aka fi tausayawa me yasa saboda ya fi kowa rauni a ciki za ga a gida duk inda aka samu mara lafiya za ga gaba ɗaya hankalin mutane ya dawo ya dawo kan a lokacin shi ake tausayawa idan gida muƙaddara cewa mutum biyar ne guda hudu don maza ne ɗaya mace ce saboda ita ce mai rauni a cikinsu za ga dukkanin zukatan sun fi ne sun fi karkata zuwa gare ta ba haka bane to wannan ɗabi'a ce da Allah subhanahu wataala ya sanya ta a cikin zuciyar ɗan adam cewa mai rauni an fi tausaya masa to wannan tausayi na ƙaramin yaro da uba yakan ji a cikin zuciyarsa ta yadda idan ya rasu zai ji babu daɗi zai ji babu daɗi ƙwarai da gaske to wannan tausayin Allah maɗaukakin sarki kan kalla ya ba mutum aljanna amma da shara'i malamai suka ce da shara'i sai mutum ya yi haƙuri ya kuma nemi ladansa a wajen Allah maɗaukakin sarki idan mutum ɗansa ya rasu ɗaya biyu uku ya je yana raki yana cewa to shi dai gashi nan ƴaƴansa sun ƴaƴansa guda uku ko ɗaya ba a ban masa ba wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi to gashi nan dai kun ga wanda bai haƙuri ba ya je yana kai ƙarar Allah wajen mutane haka ne to wannan baya ci amma mutum da aka yi masa rasuwar sai ya haƙuri ya koma ga Allah maɗaukakin sarki ya san cewa dama ajiya ce ta Allah maɗaukakin sarki kuma ya karɓa kayansa shikenan to in Allah da sai ya dace da irin wannan abu sannan kuma sai nemi ladansa a wajen Allah maɗaukakin sarki in ya cika wannan sharaɗin shi kenan insha Allah ta'ala zai shiga don mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ya'yansa guda uku sannan ya yi haƙuri ya mai da ladansa ya mai da al'amarin zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya nemi ladansa a wajen Allah maɗaukakin sarki to Allah zai bashi aljanna Allah ya samu dace wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka fitar da shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karɓo daga sahabi abu huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce la ya mutu li ahdin minal musulmi na talafatun minal waladi a ƴaƴaye guda uku ba za su mutu ba ƴaƴayen mutum a ƴaƴayen wani mutum daga cikin musulmi guda uku ba za su rasu ba tamassuhu naru illa tahillatul qasmi sannan kuma wuta ta shafe shi sai dai gwargwadon warwarewar rantsuwa ƴaƴayen mutum musulmi guda uku su rasu sannan wuta ta shafe shi ba za ta yi ba sai dai idan wutar ma ta shafe shi bai fi daidai gwargwadon warwarewar rantsuwa ba da ake nufi da wannan za mu ji insha Allah ta'ala muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito wa tahillatul qasami malai ce abinda ake nufi da warwarewar rantsuwa ka qaulullahi ta'ala shine fadin Allah madaukakin sarki da yace wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya gangara ya mutu cikin wutar jahannama haka Allah ya faɗa cikin suratul maryam yace wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan babu wanda daga cikin mutane gaba ɗaya kaf ko mutumin kirki ko mutumin banza sai ya gangara ya bata cikin wutar jahannama Allah ce hatim kana kana zalika hatiman maqdiya hakan ya kasance Allah madaukakin sarki ya riga ya zartar da shi hukuntacce ne an riga an tabbata shine sai malai ce wal wurudu abinda ake nufi da wuciya ta cikin jahannama huwa al uburu ala sirati shine tsallakewa tsallaka sirati wucewa ta kan sirati wa huwa jisrun su ma laice abinda ake nufi da siraɗi wata gada ce mansubun da za a kafa ta a ajiye ta a shimfiɗa ta a ina ala zahar jahannama a kan gadon bayan jahannama Allah kiya su ma laice a fana Allahu minha Allah yi mana afuwa daga ita yan uwa abinda wanda yake nufi shi ne dukkanin mutane gaba ɗaya da mutumin kirki da mutumin da ba na kirki ba kowa idan Allah ta shi kiyamarsa sai ya wuce ta kan sira'i shi kuma siradi wata gada ce da Allah madaukakin sarki yake shimfida ta zai sa a shimfida ta akan doron wata jahannama akan jahannama ake shimfida ta dole ne sai ka tsallake ta sannan zaka je ka shiga aljanna hanya ce wanda babu inda zaka isa aljanna sai ka bi ta nan to kaga mutumin kirki yana buƙatar me ya wuce ta nan sannan kowa ya san kuma zurfin jahannama daga ƙasanta zuwa sama idan mutum ya kwace daga farkon saman jahannama ya tafi ƙasa sai shekara wajen sai shekara 70 bai je ƙasa ba shekara 70 bai je ƙasa tafiya yake ta yi sannan kowa ya san irin bala'i da musiba da abubuwa marasa kyau da suke cikin wutar jahannama to ita wannan gada yan uwa kada ka dauka irin gada ce da za a zo a shimfida katuwar gada ko abin da kama da ka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kaurinta bai fi kaurin allura ba kaurin ita gadar bai fi kaurin allura ba sannan tana da kaifi kamar kaifin takobi ka kwatanta abinda aka ce kaurinsa bai fi kaurin allura ba sannan kuma kaifinsa kamar kaifin takobi kuma dole sai ka bi ta kai za ka wuce ka je inda kake bukata kowa sai ya bi ta kai sannan lokacin da ake wucewar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce akwai wasu kalalib su ne kamar majaujawa a gefe da gefe su wannan majaujawa mai suke shi ne suna faɗo duwanda ya zo wucewa suna bugo shi su jefa shi cikin wuta jihar nan an fahimta wannan babu ruwansu da mutumin kirki ne kawai mutumin haka kawai su suke jujjuya suna bugo mutum inda ka wucewa ya su bugo ka haka kowa sai ya fito wajen kuma ya wuce to amma sai dai Allah maɗaukakin sarki cikin rahamarsa sai ya sanya mutane kala-kala ne wajen wuce jahannama kowanne mutum zai wuce ne gwargwadon aikinsa wasu daga cikin mutane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za su wuce kamar walƙiya ba su ma san sun wuce ba walƙiya ka san aka walƙiya yanzu za ka ta suka neme ta karasa ya wuce zai rinka duba ya ce ina sira ɗan ce ai ka wuce har na wuce ya ce ai ka wuce amin amin kamin Allah ya samu a ciki gaba daya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wasu kuma kamar iska gudun iska haka za su wuce kun ga bai kai wancan bakin wasu za su wuce kamar gudun doki dokin da yake mai karfi sannan kuma lafiyayye gudun doki haka za su wuce wasu kuma kamar gudun kananan dabbobi wanda ba su kai doki karfi ba wanda kuma zai wuce kamar irin tafiya ta mutum yadda yake wasu daga cikin mutane za su wuce sira'i da rarrafe ana faɗo su suna tashi ana bugo su suna tashi ana wafto su suna tashi aka samu sun kukurje sun yayya kushe an bubbuge su haka annabi tsira da amince tsira tabbata a gare shi fa makhdushin najib fa makhdushin najib akwai wanda duk an yayya kushe shi duk an jijjine ciwo a jikinsa amma kuma ya wuce shine ba wuce ce da kyar na tsira ya fi da kyar to akwai irinsa a cikin wata sira'i wannan dai to allah sa da muna na farko-farko daga cikin mutane akwai wanda kuma sai ya zo tsakiya kuma shi kenan sai a faɗa sai a faɗo shi ya kuma to shi sira'i yadda ƙa'idar wucewarsa take ana wucewa ne da haske guri ne mai duhu kowa hasken da yake da shi gwargwadon ayyukanka gwargwadon abin da yake hasaka maka gaban ka wuce to shi sa su munafikai lokacin da suke rayuwar duniya suna yaudaran musulmi akan cewa su musulmi ne amma kuma zuciyarsu tana koye da kafirci to sai Allah madaukakin sarki ya mu'amalance su da irin aikin sa tashi kiyama wajen sallaka sirati sai sun hau suna tafiya suna tamanna ai gashi na suna ta ganin gaban su sai sun je tsakiya sai suka mai bishi shine yau mai ƙulul munafiku na wani munafikatu lullabi na amanin zuruna na ƙatta bismin nurikum lokacin mummine suna gaban su riga sun wuce sai su rika cewa da mummine ku ɗaya maɗan ɗusa na hasken ku da Allah ku ɗan tsaya ku ɗan san mana hasken ku namu ya bishi babu sai a ce musu me kilan guru wara a kun fantamisu nuran sai ai ba za ku kuma anan ake samun haske ba anan ba ana ci wannan magana sai Allah ce faburi bi bainahum bi suri kawai sai a buga wani bango wani bango kawai wanda ya su daina ganin babu babu ma hanyar da su iya ganin mummunan bari su musu magana babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qiblihi al'azab san bango inda mu'mini suke falala ce da rahama nan kuma inda munafikan suke menene azaba ce ina duna hum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum matarabbastum urtabtum magharratkum al-amani hatta ja zuwa ƙarshe to kowanne ɗaya daga cikin mu sai ya tsallake sirati kowanne ɗaya daga cikin mu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce a lokacin abinda annabawa da manzanni ya sarka faɗa shine Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka amintar Allah ka amintar to wannan wucewar da zaka kaga ai ka wuce ne ta kan jahannama ko to shine Allah madaukakin sarki ya ce wa in minkum illa wariduha babu wanda daga cikin ku face sai ya bi ta kan jahannama kaga an ka bi ta kanta ai sai kamar ka shiga ciki ne amma ba wai zafin ta ne zai shafe ka ko kuma ka kone ba amma dai ka bi ta kanta ka wuce Allah ce kana kana ala rabbika hatman maqdiya gaba sai ce thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimin fiha jifiya sai mu tsamar sai mu tsirata da waɗanda suke takawa amma sai mu tsale waɗanda suke zalunci a durkushi akan kafafuwan a cikin ta Allah ya tsare mu to wannan shine abin da ake nufi da tahillatul qasr ma'ana wannan abin da Allah ya faɗa kowa sai ya fita kanta to shine abin da ake nufi da bi ta kannata amma ba ana nufin wani mutum sai ya shiga ciki ba shine sai sai an warware rantsuwa sannan zai shiga sai ya shiga cikin ta sannan zai warware rantsuwa ba abinda ake nufi bukin ina fata an fahimta ko yawa Allah ya samu dace wannan hadisi shi ma dai yana karantar da mu falalar mutumin da ɗaya daga cikin ƴaƴansa ko kuma guda uku suka rasu kuma ya haƙuri mai da lamarsa zuwa ga Allah madaukakin sarki hadisi na gaba an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an karɓo daga sahabi abu sa'idin al-khudri da Allah ta tabbata a gare shi yace ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wata mata ta zo da manzon Allah tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi fa qalat tace ya rasulullah ya manzon Allah zahaba ar-rijalu bi hadithika mazaje sun tafi da hadisinka mazaje sun tafi da ilimin da kake bayarwa na hadisi mu an ban mu a gida a zazzauni saboda su suke tare da kai a masallaci su suke tare da kai a wajen yaƙi su suke tare da kai a tafiye-tafiyenka idan ma kana zaune idan kana tsaye su suke tare da kai duk abin da aka faɗa na ilimi wa yake fara ji maza ne faja'al lana min nafsika yawman saboda haka mu ma mataye ka sanya mana wata rana wanda za mu amfana wanda za mu amfana da kai ka sanya mana wata rana mu ma mataye wacce za mu samu damar amfanuwa da kai kamar yadda maza suke amfanuwa da kai na atika fihi da za mu rinka zuwan maka a cikin wannan rana tu'allimuna mimma allamaka Allah dan ka sanar da mu daga cikin abin da Allah madaukakin sarki sanar da kai ina fata an fahimta yawa to kun ga inda aka fara samun a karantar da mataye kenan wajibi ne a karantar da mataye kamar yadda ake karantar da mazaje ina fata an fahimta alhamdulillah yanzu wayewa ta zo da mata ba sa karatun addini kwata-kwata idan mace ta yi makaranta allo ta gama aka mata aure to ita fa da ilimi da sanin wani abin addini sai dai aka bani wallahi babu ita babu wata makaranta haka duk galibi iyaye mu da kakannin mu suka rayu alhamdulillah yanzu ilimi ya yawaita yadda tsari na addinin musulunci yake shine dole ne uba idan kana da ya mace da ta kai shekarun balaga ka karantar da ita addini yadda ya ta san ibada ta bauta Allah maɗaukin sarki lami lafiya idan ku aure ta yi kai mijinta wajibi ne ka zaunar da ita ka karantar da ita dolan ka ne wannan ba kawai zaɓi ake baka ba ba kuma shawara ake baka ba ba kuma ce maka ake ya dace ba a'a dole ne idan baka yi ba sai Allah ya kama ka a bisa ka'idar ku anfusakum wa ahlikum nara dole ne saboda galibi har yanzu duniya ta waye an ci gaba amma wasu suna nan a kunshe a cikin kutu mutum zai ba matarsa ta je kasuwa kowace iri ce ta yi gogayya da maza ta yi hira da mai kantin kaza ta mai hira da mai kantin kaza amma ba ta je makaranta ba wai mai sa ba ta je makaranta ba wai saboda malaman su da ke koyar da su maza ne shi kuma wancan mai kantin da ta je siyar abu a ciki shi kuma hijabi ne a jikinsa ƙwarai da gaske duk wani gantali da wallahi haka ne duk wani gantali da duk wani yawo za a ga mace ta tafi amma shi ba zai bata je makaranta ba kuma shi ba baya koya mata komai baya koya mata komai barin ga muku wani abu wallahi tallahi a cikin matayen da suke rayuwa ba a ƙauye ba a nan cikin gari akwai mata da hanyar da ta sayar da ake wankan janaba ba wallahi wankan janaba ƴaƴanta su wasu sun girma duk ta aurar da su amma wallahi ba ta san yadda ake wankan janaba ba bare su alula kuwa ai wannan abu ne mai wahala kawai abinda ta taso ta tara ana yi shi take shi bai koya mata ba kuma bai ta makaranta ba to dole ne mutum wajibinsa ne koya matarsa karatu dole ne idan ba za ka iya ba wajibi ne ka sabon mata yadda ta koyi karatu ka nemo wanda zai karanta da ita ko ka ɗauke ta ka ta makaranta in ya ƙi ɗaya daga cikin biyun nan fa to a lokacin ba za ta yi mata biyayya ba dole ne sai ta je ta san yadda za ta koyi addinin ta shi ne ga'ida ba za ta mata biyayya ta zauna a gida ba dole ne sai ta fita ta je ta nemo ilimin addini ilimin da yake na wajibi ilimin tsarki ilimin sanin sallah duk abin da yake na wajibi dole ne ta je ta san shi ku duk waɗannan matayen sabai a zamanin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare su suke kawo kansu ma cewa su fa sun ga maza ake tarawa kai a masallaci akwai da su karatu su fa suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗaya ce daga cikinsu mai suna asma a binti yazid a ibn sakan kamar da imamun nawawi ya faɗa a cikin sharhin da yau sahih muslim ita wasu daga cikin malamai sun ce sunan ta kenan ita ce ta karfin halittu ta samu annabi ta gaya masa wannan magana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko ya zaɓa musu ɗaya daga cikin ranaku yake koya musu karatu ƙala marwacin hadisin ya ce istami'ina yau makaza wa kaza sai annabi ce mata ku taru rana kaza da kaza ya gaya musu ranar fajta ma'ana saboda haka sai mata yi suke taruwa fa'ata hunnan na biyu sallallahu alaihi wasallam shi ku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo musu fa'allama hunna mimma allama hunna ya koyar da su abinda allah maɗaukin sarki koyar da shi sun maƙala sannan ya ce daga cikin abin da ya koyar da su ya ce mamin kunna meni mar'atin babu wata daga cikin ku mataye ta kaddimu talafatan min alwaladi da za ta gabatar da wasu ƴaƴaye guda uku su rasu su batta su riga ta gidan gaskiya ƴaƴayenta ne illa kanu laha hijaban minan nani face sai waɗannan ƴaƴan sun zamto mata kariya shinge daga shiga wuta sakamakon mutuwarsu faƙalat imra'atun sai ɗaya daga cikin mataye ta ce wasnaini ya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum biyu ba idan mutum yayansa guda biyu da suka rasu ba faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnai sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce koda mutum biyun ne ma muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka fitar da shi yan uwa wannan babi gaba ɗaya idan ma kalle shi da kyau za ku ga babban abin da yake karantar da mu yake jan hankalin mu akan akan sa shine don mutumin da ‘ya'yayensa guda uku suka rasu ko guda biyu ya yi haƙuri ya mai da lamarin su zuwa ga maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki zai ba shi aljanna a sakamakon wannan juriya da haƙurin biyu shi yasa wata jarrabar da Allah kan yi wa mutum takan juye na zamto alkhairi yanzu duk rayuwar da muke yi a duniya kowa ka taɓa zai ce maka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aljanna Allah ya ba mu aljanna to ga wani aiki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idan Allah madaukakin sarki ya dauke maka ƴaƴanka kai hakuri aljanna ce kuma ka kaga me yafi wannan babu babban da abin da ake bukata shine mutum yayi hakuri mutum yayi hakuri ya jure Allah ya samu dace a babi na karshe a cikin wannan littafi a cikin wannan kitabi shine babul buka'i wal khawf inda al mururi bi quburi zalimina babin da zai bayani game da kukayin kuka da kuma tsorata inda mururi bi kuburi salihina yayin wucewa a zalimina ko ba salihina ba zalimina ba yayin wucewa ta wajen kabarbaran azalimai waɗanda suka zalunci kansu Allah madaukakin sarki ya halakar da su wa masari'in da kuma gurin da aka halakar da su shine masari'in gurbin da aka halakar da su inda suka inda suka halaka anan وإظهار وإظهار الافتقار إلى الله تعالى da kuma bayyana buƙatuwarka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki lokacin da kake wucewa ta wajen wata hadiri min al-ghaflati an zalika da kuma tsoratarwa da firgitarwa game da gafala akan haka kada ka je wucewa ta irin wannan gurare kana munna ko kana dariya ko kana labari a'a ana tsoratar da kai game da haka akwai abubuwan ɗaukar izina kwarai da gaskiya irin wannan guraren da aka je wuce gurare da suke akwai hatsari kwarai da gaskiya har yanzu akwai irin irin inda aka halakar da mutanen annabi lutu annabi salih duk haka akwai su to za mu ji abin da hadisin ya kunsa an ibn umar radiyallahu anhuma wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi abdullahi dan umar yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi da mahaifinsa umar yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala li ashabihi hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da sahabbansa ya'ani lamma wasalu al-hijra yana nufin lokacin da suka iso inda ake ce masa al-hijr al-hijru shine garin mutanen annabi salihu shine ce diyari samuda gidajen mutanen samudawa mutanen annabi salihu kenan ko Allah ya ce wala qad kazzaba ashabul hijri mursalina wala qad kazzaba ashabul hijri hakika mutanen hijri sun kare ta manzo waye manzon nasu shine annabi salihu Allah ba sarki ce kazzabat samudul mursalina id qala lahum akhuhum salihun ala tattaquna annabi su shine annabi salihu samudawa Allah madaukakin sarki ya tayar da su ne bayan shuɗewar adawa mutanen annabuwa hudu mutane ne masu tsananin ƙarfi ƙarfin jiki allah ba su girma da ƙarfi shi sa su gidaje suna yin su ne a jikin dutse dutse ya su samu ƙaton dutse su fafake shi su gida wa kanu yan hitu na nilin jibali buyutan farihina wani zan kuma aka ce aminina allah maɗaukin sarki ce wata mu dallabi na jabu sakhra bilwad duk wani dutsen da ka sani babban dutse ne wanda yake mai karfi kwarai da gaske kwarai da gaske shi suke samu su je su fafake shi su yi gida a ciki haka suke gidajen su saboda karfi Allah madaukakin sarki ya ba su karfi sosai da su Allah madaukakin sarki ya halakar da su a sakamakon kalubale da suka yi wa annabin su cewa wani dutse ya tsage sannan taguwa ta fito daga ciki sannan za su ba da gaskiya da shi ba za su ba da gaskiya da shi ba sai dutse ya tsage idan dutsen ma ya tsage sannan taguwa ta fito daga ciki annabi sali alaihi salam ya roki Allah madaukakin sarki kuma Allah ya yi wannan abu da wannan taguwa ta fito mai kamata su su imani sai suka yin imani Allah ya raba da su to amma sai Allah madaukakin sarki sai ya jarrabe su da wannan taguwa sai ya sanya ruwan gari da suke amfani da shi gaba daya sai aka raba shi gida biyu rana ta farko ita wannan taguwa za ta zo ta shanye ruwan gaba daya dukansa ko mutum ɗaya ba zai iba ba amma kuma a ranar kowa zai zo da botikinsa mai daro ya zo da shi mai botiki ya zo da shi mai kofi ya zo da shi a tatsi nonanta nonon kuma ya isa mutanen garin gaba ɗaya su ina fata an fahimta rana ta biyu kuma ba ruwansa da taguwa sai kowa ya je ebi ruwa haka ake yi shine Allah madaukakin sarki yace hadhihi naqatul laha shirbun wa lakum shirb yawmin ma'lum sai Allah yace wala tamassuha bisu'in faya'khudhukum adhabu yawmin adhim to sai suka manyan gari sai suka zo na suka bici suka ce ba mai da wannan abun ba dan me za a ce muna rabu tare da dabba sai dabba ta sharo ya ta bamu ba za mu yadda da wannan ba eh annabin Allah ne musu nasiha yana cewa a'a kada ku yi wannan to sai aka samu ɗaya daga cikinsu wanda ya fi kowa tsiya da shakiyanci a cikinsu shi ne wasu daga cikin malaman tafsiri wasu daga cikin malaman tarihi suna cewa sunansa ƙuddaru amma wannan duk ba a cikin hadisi yanzu ba ana dai ambatarsa a cikin littattafai shi ne zai ɗauki mashi zai tsiri ta shi ne allah ce idin ba asa ashƙaha idin ba asa yayin da mafi tsiya daga cikinsu ya zabara ya tashi faƙala lahum rasulullahi ɗaƙatan lahi wasu ƙiya sai manzan Allah ke ce musu wannan fa taguwar Allah ce fa wasu ƙiya ku shayar da ita fa kazzabuhu sai suka ƙaryata shi fa aqaruha suka je suka soke karshe me faru fa damdama alai damdama fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha sai Allah ya dandama su to shine abin da suke mutanen annabi salihu ke mutanen samudawa to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kun san da me aka halaka da me aka halaka su da me aka halaka su tsawa tsawa tsawa Allah ce fa akhadathum as-sayhatu wa hum yanzuruna awa aka halaka su da ita to Allah madaukakin sarki ya halaka mutanen annabi annabi salihu sai kasance akwai ragowar gidajen su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo wucewa ta wannan gari ta ci za su wuce su shuɗe kuma su tafi inda ya su shi da sabansa to lokacin da suka zo wucewa ta wannan gari sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce musu la tadkhulu ala haula'il mu'azzabina illa an taqulu bakina kada ku shiga tagarin waɗannan waɗanda ake yi wa azaba face sai kun kasance kuna masu kuka kada kawai mutum ya shiga yana kalle kalle na a'a ku shiga kuna zuciya ku tana mai tsoro kuna kuka ya ubangiji abinda kai musu kada kai mana irin kuna masu firgici da razali fa in lam takunu bakina sai annabi musu gargaɗe yace idan ba ku kasance kuna masu kuka ba lokacin da za ku shiga cikin garin ku wuce fala tadkhulu alaihim kada ku shiga kada ku shiga ta cikin garin sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yusibukum ma asabahum saboda kada abin da ya shafe su kuma ya shafe su ya shafe ku menene ya shafe su shine halakawa da azaba to kuma kada irin wani abin ya shafe ku muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito wa fi riwayatin qala wata riwaya kuma cewa lamma marra rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bil hijri lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wucewa ta ga ta garin wadancan samudawa shine al hijri qala sai ce da sabansa la tadkhulu masakin alladhina zalamu kada ku shiga gidaje na waɗanda suke azzalimai an fusa musu zalunci kawukansu ayyushi ba kuma asabahum kada abin da ya shafe su kuma ya shafe ku illa an takunu bakina face sai kun kasance kuna masu kuka thumma qanna'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu sannan sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya lullube kansa ya kasa da kansa ya lullube shi wa asra as-sayra sannan kuma yayi gaggawa aka ta sauri aka fita daga garin hatta ajaza al-wadi ha aka tsallake wannan wadin aka fita daga wajen saboda me saboda tsoron abin da ya shafi su kada ya shafi al'umma annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi shi yasa malamai suke cewa a duk lokacin da mutum ya san Allah madaukakin sarki to ya fi tsoron sa duk lokacin da mutum ya san waye Allah subhanahu wataala za ga mutum ya fi tsoronsa ya fi firgici da razani game da abin da ya shafi dokokin sai kiyaye su to anan malamai suka ce waɗanda suke zuwa irin waɗannan gurare da niyyar yawon buɗe ido don abin da yake faruwa yanzu ke waɗannan gurare da yawa suna na hayyanzu suna na irin waɗannan gurare da sauransu to kada mutum ya je wani guri da za a ce wajen halakar da mutanen annabuwa ne wai ka tafi da kyamara kaje kana ɗaukar hoto wannan saba annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gashi na ya sarra magana cewa kada ka sake ka shiga face sai kana kuka idan mutum zuwa zai yi dan ya dau izina ya ga waɗannan mutane tare da yadda ake ba da labarin su ga girman su ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya gina su gini ne mai ƙarfi amma Allah ya halakar da su yanzu babu su ko labarin su ba a ji idan mutum zai shiga da wannan niyyar babu laifi zai shiga sannan idan ka shiga kai kokari kai kuka kamar da hadisi ya tabbatar to babu laifi wannan amma mutum ya tafi kawai saboda yawon bude ido kamar da wasu suke yi wannan saba manzon Allah ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare su dai da suke a arna na yamma ko abin da ya kaba da ba su su je su ta yi su da man ba addinin kuɗe da su ba su duk inda yake wajen yawon bude ido ne da sauransu wannan bature zai fita da kasarsa wasu watanni kawai yawon buɗe ido take je wannan kasar je wannan kasar haka su wannan ba su amma kai kana da addini kuma akwai abin da addini ke umarce ka akansa to kawai da shi sai ka rinka akan abin da addini ke umarce ka akansa domin ka da Allah subhanahu wataala lami lafiya ina gani ana zamu dakata insha Allah ta'ala saboda mun zo karshen wannan kitabi yanzu zamu tashi sabon kitabi ne kitabu adabi safri babin da zai bayani game da kitabin da zai bayani game da laddaban tafiya wannan shi ne zama tashi a satin mai zuwa idan Allah zama ɗaukakin sarki ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke kuma Allah subhanahu wata'ala ya fi mana صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته